wani hamilin tsawon wiladatuwa mai ciki wanda aiwata zo kusa annabi sallu ya wuce ta alababi fustatin a kofar wata lema hema wanda ake buga wannan zai ake fustat kenan wani ya saye ta yanzu ya zo da ita kofar hema kenan in aka zo da ita kofar hema mai ita shiga zai da ita in ya shiga da tana ya kwanta da ita faƙala annabi sallu da ya ganta kenan yanzu za a shiga da ita ciki sai ce la'allahu yuridu an yulimma biha yana yiwuwa ce yana nufin zai kwanta da ita faƙalu na'am suka ce eh suna sayan ta yi kwanta da ita faƙala sai ke cewa laƙad hamamtu an al'anahu la'anan ya dukulu ma'ahu ƙabarahu ya ce na so in yi na kusa illa'ance shi tsinuwar da zai shiga ƙabarin shi da ita kaga kenan laifi ne babba shi yasa wannan zai nuna maka hadarin da mutane suke wanda suka dauki aikin fasikanci abu ba na koyi ba za ga matan aure suna haka kuma wasu mazajen aure suna haka da su wanda cewar ko a shi ba a kwanta da mace mijinta ba zai kwanta ita sai an isi ta saboda amma haka za a zo a cakuɗa shi ya ta yi wurin ta jiya shi ma mijinta ya zo wurin ta rana ta gobe kiyama zai ce Allah shi yasa malamai sun yi bayanai masu yawa akan mutunan da ya kwanta da matan da take da miji zulumin ya wuce duk tunanin mai tunani ka a rasa mutum ya rasa duk abin da dama asali ma fasikancin kanshi da kowace ma ga irin muninsa kuma amma ya zama har mata yanzu ka riba ga wannan bai wace ya saya ku yanga amma da sai kwanta da ita bai isi ibrahim haifarta ba ya ce na so in lance shi tsinuwar da ya shiga kabarin shi da ita wani ba za ta bar shi ba ka san kenan al'amarin ba karami bane to wannan ba ma sayanta ne ma yi amma rishi isra'il wannan amma duk yanzu an caccaku da al'amura gashin da ake tafiya yace kaifa yurisu wa huwa la yahilu lahu yace ta ya zai gadar da shi ko bai halitta gare shi ba tunda yanzu ya kwanta da ita in ta aiwa dan waza ce dan shi za ci kaga an gama wani abin nan da ba haka ba ga mai ɗa kuma ga wanda zai gade shi yanzu ya zuwa gade shi ko mai halitta gade shi to ga wannan matsala ce kai fa yasakadimu wa huwa lahilu lahu yace ya za a yi ya yi amfani da wannan yaron da za a wa shi ko mai halitta gade shi tunda yanzu shi ana shi zai ɗauka to sai malam ce wa in kanat mimman yahidna to in bayin waɗanda suke al'ada ne kenan 'yan mata ne masu al'ada ba ƙanana ba ba tsahi ba tawakkafa an jima'i hatta tahila haidatal wahida faqa zai tseda ba zai kwanta da ita ba sai ta yi al'ada guda amma malamai suka ce tunda zamu tana da san gaba al'ada guda da aka ce inda za ta yi al'ada guda a ga alamar cewar akwai wani abu dole an tseda amma mafi yawa inda ba ta yi al'ada babu ciki to za ta yi al'ada guda kaɗai وهذا لا خلاف فيه وانا باب السباني لحديث رويف ابن ثابت مرفوعا annabi sallallahu alaihi cewa la yahillu li rajulin bi halitta baga namiji an yasqiya ma a waladi gairi ya shayar da yake cewa ruwan dan waninsa ma'ana matar da cikin ba naka bane kai kuma kwanta da ita wannan kaga yanzu muna magana akan istibra'i na ma'aifa ina kuma wanda matar wani ce tana yawar ciki kuma wani je kwanta da ita wace irin musiba ce wani daga kuma abin ya yi yawa ne a cikin al'umma shi yasa dukkan waɗannan al'amura da suke abu kuwa duk gaba ɗayan su lalata gobe kiyama sai an hudu su a fili dukkan abin da ya kasance a bayyana shi shi yasa Allah ce mata yawan mutubular sara'ir bal ma aka ce mutum lokacin da za a ɗauki ransa kafin a ɗauran yadda kasan ana nuna maka a kasasa abu ka gani gaba ɗaya dukkan abin da ka biyo na rayuwarka sai ka gan shi tun kafin rai huta kaga idan mutum ya aikata sharri a kaga dole hankali ya tashi to Allah kare mu yace wala yaqau ala jariyatin hatta tahida kada mutum ya kwanta ga kuyanga sai ta yi al'ada to sai ma da cewa sai ya tafi akin hadal bab yace zai zo karshen wannan babin zikiru miqdari hadhihi yake miqdar iddat al aisa yace a ƙarshen babe za mu ambaci iddar macen da ta ɗauke ƙauna ba ta al'ada wannan mun yi magana wanda take al'ada jini guda shi na ita ma nasa za a yi gaba wallaci da mutahid da wanda kuma ita ba ma fara al'adar ba yariya ce karama da mutu fara ba al'ada bai wace aka saida ta to su ma nasu da yari yana jiwa wa man irtafa haiduha da kuma wanda ita tana al'adar amma yanzu wata matsala ta tsaye da al'adar ita ma hukuncinta daban ne kenan akwai hukuncin uku ne akwai macen da ta yanke kauna ma'ana saboda tsuwa ta fasa al'ada yanzu yan shekara 60 ina ce na al'ada ko yan shekara 55 bata al'ada ta fasa aiwa haka nan yarinya karama ita bata al'ada to ta uku shine matar da wata matsala ko rishila ko na abu yasa al'ada ta ta dauki duka wannan bayanin sai na zuwa a gaba kaɗan yanzu dai mun yi magana wanda take al'ada idda ta dai an ce wata guda kuma duka istibra'i haka nan ko da mace ce wani ya kwanta da ita kan shubha ko kuma kan aiki da bai dace ba to dole ne sai an yi istibra'i wannan ba za a kwanta da ita ko mijinta dole ya tsira ba zai kwanta da ita ba ko musamman a wannan zamani namu kaga dole ma sai an je an yi test saboda abubuwan da suke wakana wal aqrabu yace to kuma zance mafi kusa ma'ana zance mafi linjaye annahu yajuzu al-istimta'u min al-amati waqt al-istibra amma ka sai baiwa koda tana da ciki wanda an hana ka kwanta da ita to ya halitta al-istimta ka yi amfani da na jin daɗin da ba kwanci ba ihdima dunar jima abinda bai kai ga jima'i ba لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم الوطأ دم أنه وسلم أبن دي حرم تشيني أكون تالئتا بحرم تبا استمتاع ولأنه تحريم للوطأ يتي دوم حرم تالئ لكون تادام أكي مع ثبوت الملك كما هل إذا أن يرد كيكتي دم ملك تتند كارك كاسيا تاكتي كينو كتند تاكتي ملك كينا نن بحرم كأجدائي لإتبا سيدة إمو تنياسا لتشير أبن زي كيشك أبن زي كيكا هكذا الذي yabihu al-istimta wanda mun san da cewar mulki yana halitta mutum ya yi amfani na jin daɗi da yawarsa faktarsa bil farji saboda haka hanin sai ke banci kwanta da ita kal haidi was sawmi kamar matarka idan tana al'ada ko tana azumi kaga abin da aka hana ka da ita kenan ka kwanta da ita amma abin da bai haka ba inda an san ba wani matsalar zai faru babu wani damuwa ne to ji kamar
والأمل التي يقرأها سيدها لا يجوز لكم تزويجها تزويجها yawwa حتى يستبرئها لأنهما يأتان وقتا له حرمة فلم يجوز أن تتزوج قبل الاستبراء كالموقوعة بشكل to yayi asani ita sai hukunci na biyu نعم min al-mawadi allati yajibu istibra'u al-amati fiha guraren da ya wajaba ayi istibra'in baiwa a cikin guraren kenan abu na biyu guraren da ya wajaba ayi istibra'in baiwa a ciki shine ummul walad ummul walad baiwa ce wanda mai ita ya kwanta da ita har ta haifu idan ka kwanta da baiwarka har ta haifu ta zama ummul walad ɗaya kenan wal'ama allati ya ɗauwa sayiduha da bai wadda mai ita ke kwanta da ita ko da batar ciki to wannan la ya juzu lahu tazwijuhuma hatta yastabri'ahuma bai halitta ba gare shi ya aurar da su sai ya yi istibra'in mahaifarsu an tabbata da basu da ciki li'annahuma mawdu'atani wata allahu hurma domin kowace ana kwanta da ita su duka biyu kuma kwancin da yake da alhurma kinan nan game shi wanda dole sai an tabbata da bai bar wani abu ba falam ya juz an ta tazawwaja qabla al-istibra saboda haka kowace ɗaya ya rito ta yi aure in dai ba an yi istibra'in ba kalmotsuwa bi shubha kamar mata ce a kwanta da ita da shubha duk da cewar kwanci da shubha yana da wahala amma akan samu lokaci da yanzu misali mutum ne sai ya yi baƙuwa a jiransa in gane ko ta zo da ita da mijinta shi kuma da matar shi yanzu sai matar shi tana kwanci a ɗaki sai tsammanin da cewar matar shi ce zo gurin wannan ita kuma sai tsammanin mijinta ne saboda haka wani abin yawa kaga an kwanta da shi ba an yi istibra'i ko kuma irin alaman da ake ba ga mata ba sai a ɗaura maka aure ba ga mace ba a kawo yanzu shi kenan yanzu misali kuna karatu a wata ƙasa shi kenan sai kuka aiko kowa aiko kuɗi a ɗaura mashi aure sai aka ɗaura muku aure ko kubi ko ku kowa aka tura aka tura su matan naku da aka tura kowa da tashi yanzu kai sai aka kawo maka ta wani shi ko kowace mace da wanda aka ɗarma da ci da mijinta da aka kawo maka ta wani bai ta wace sani ba kawo ka sani ba ya kwanta da ita ai da aka zo aka ce a kai wancan ce ta shi kuma wanda wanda kaga kenan an kwanta da shi ba kuma ga wanda aka ɗaura mata aure to dole hayin sibira iyaye ka ce ba a to bari a yi sauyi dole sai an yi istibra iyana ta bismillah ba
الثالث من المواد التي يجب استبراء الأمة فيها إذا عتقهما أي إذا أعتق الأمة وأم وأم وأم وأم ولد سيدهما في حياتهما وكأن يقرأهما قبل حقه لهما ولا تزوج كل منهما حتى تستبرأ كما سبق ذكره في المسألة الثانية.
to yayi guri na uku na daga guraren da ya wajaba a yi istibra'in mahaifar baiwa iza a taƙahuma idan ya ‘yanta su, ai, iza a taƙal amata idan ya ‘yanta baiwarsa wa ummal walad da ummul walad tashi, wanda yawanta aihu a wajen nashi, sai ya ‘yanta su sayi duhuma mai gidan nasu, fi hayati da ransa ba ma mutuwa yi ba, wa kane ta uma kuma yana kwanta da ita wana ta aihu ma, ƙamla itki lahuma kafin ya ‘yanta su. ita to a irin wannan hali ba wanda za ta yi aure a cikin biyun nan hatta ta tsabara sai ta yi istibra'i da mahaifa lima sabaka zikiru fi mas'alati sabiqa saboda abin da muka ambata ba na'am
أو أعتقا أي الأمة وأم الولد بموته لأن أم الولد ترفق إذا مات سيدها والأمة ترفق بموت سيدها إذا كان قد جبرها في الحياة وكأن يطعهما في حياته لم تنكحا حتى يستبرئا أنفسهما بما سبق أنه قبل مسألة واحدة.
yayi to sai ke cewa au ataka ai al'ama wa ummul walad yace ko kuma ita baiwar da ummul walad din sun suka yantu bi mautihi da mutuwar mai gida saboda haka ita ummul walad da man ya mutu ta yantu ita kuma wannan baiwa tana ya- ya ce mata ke ya ce bayana li'anna al'um eh, li'anna ummul walad domin ita ummul walad ta ce ku tana yantuwa idza mata sayyiduha in mai gidan ta mutu ita kawai shikenan ta yantu wal ama ita kuma baiwa ta ce ku tana yantuwa bi mauti sayyidiha idza kana qad dabbarha da mutuwar mai gidanta in ya ce mata anti hurra an duburin mini ke ya ce bayana amma in bai hudu aka bai tana nan bai wata ce saboda za ta zama gado kenan yawwa shi ne muke ko? yawwa in ya mata dabiri lokacin da ke da wa kana ya ɗauhu ma fi hayati da kuma yana kwanta da su a rayuwarsa to wannan mata biyu lantanka ba sa aure hatta ya sauri a anfusahum sai sun yi istibra'i su a kan za su a istibra'i ba wani zai sa su ba su da kan za su je su yi domin kowace ta sami yanci ba ta da mulkin kowa a wuyanta kenan za su tafi kowace ta yi istibra'i da kanta ba wani zai sa ta ba ko wani ya lura da ita saboda abin da ya gabata daga kamar masalatin wahida kamar masala ɗaya da ta gabata na'am
والاستبراء من جميع ذلك na'am يرد إلى الحمل إن كان حاملا to أو بالحدث إن كان كثيرا أو شهر إن كان حيزا eh, أو من الله إلى المحكم عشرة أشهر إذا انتفع حينها لا تدري ما رفعه وقد سبق في أول هذا الباب ذكر الدليل على عدة الحمل والتأخير
to eh, a- a je ka ƙarsa kawai أما الآيسة فمن ينتقد فيستدل على أن أداة استدراكها شر لأن شرع أقيم مقام الكفر في حق المنتقد وذهب بعض أهل العلم إلى أن علة استمرارها ثلاثة أشهر هي أن الحمل لا يتبين لتوكل من بعد الوجود أما من ارتفع حيضا فاستدل على أن علة استمرارها عشرة أشهر لأن غالب القول تسعة أشهر ويزاد عليه شهر واحد مكان القيضة وتكون عدة استمرارها عشرة أشهر والأقرب أن من عملت براءة رحمها والأقرب أن من عملت براءة رحمها بيقين لا يجب استبراؤهما كالبكر لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا كانت الأمر عذراء لم يستملكها ويقاس عليه من يشبهها الأمع التي باعتها امرأة أو باعها أحد أحد محارمها وكالأمع التي استبرأها سليمها ونحو ذلك ويدخل في ويدخل في من أراد براءة رحمها من أظهر التحليلات الطبية المفروض صحتها أنها غير حامل وهي لا يجب وهي لا يجب استبراؤها.
طيب. To sai mas'ala ta ƙarshe a wannan babu namu. wane ce wal istibra'u fi jami'i zalika muna cewa istibra istibra ce abinda ake ne istibra'i a dukkan wani hukunci da muka zana yana kasancewa bi wat ilhamni in aka aihe ciki kenan duk matar da ta aihe ciki ta kare istibra'i kenan ba a cewa in mai ciki ce ita kadai sai ta aihe yana yiwa a sati mata aihu shi kenan kare yana yiwa ta yi watanni in sabon ciki ne to sai ta aihe cikin ne in kana ta hamila in mai ciki ce aw bi hadatin in kana tahil ko kuma haida daya ku gane da kyau wannan ya sha bamban da mace diya wanda aka sake ta iddata mun san wata uku to amma shi maganar istibra'i ko mace ce aka samu shi ba kamar da muka bayani a kwanan bayan nan da al'adula zai ke cewa ko mace ce ma mai miji aka samu irin wannan shubha to saboda haka inda istibra'i ne kadai wata ɗaya ina ya kamata a gane istibra'i daban yake kuma idda daban take na saki da sauransu yawwa to yanzu anan istibra'i na mai ciki ta aihu to kuma in kuma mai ce mai al'ada to tuna istibra'i ne wata ɗaya ne haka ne ce ausharin haka ne wata ɗayan dai in kanat aisa wani ta yanke kauna ita ma bata al'ada ita ma wata ɗaya za ta yi in gane ku duk da haka ne ta yi yake cewa aw min la'i lam yahdina ko kuma wanda ma su su kai ba al'ada masu al'ada yara ne kanana ita wata ɗaya ne to sai na gaba ce aw asharata ashhurin in irtafa ta uku da muka wadada su muka ce wanda ita al'ada ta dauki saboda wata matsala ko rashin lafiya to ita wannan wata nawa aka ce wata goma sai ta yi wata goma me yasa suka ce wata goma anan ba ce wata tara ba saboda wani lokaci cikin yakan ɗorawa a wata tara yana ƙasa da wata tara takwas suka ana yi ba amma wani lokaci yakan ɗora a wata tara suka ce to a tura ta ta kai goma ina ne ko saboda haka kenan ko wata goma wani da nata ne idan ta fa haihuwa la ta diri ma rafa ba ta san ba abin da ya ɗauke shi kenan inda ta san abin da ya ɗauke shi to nan sai a zo a yi maganin abin da ya ɗauke ta zama normal sai a bata wata ɗaya to yanzu tunda bata san ba me ya ɗauke shi kenan wata goma za a bata wa garsa baka fi awwali hadha babi dhikru dalil yace ambatan dalili ya gabata a farko wannan babi akan iddar mai ciki da wanda take al'ada dama shi wannan mun rige mun faɗi kuma yanzu mun ƙara faɗi to sai ce ammal aisa kenan ita ce mu wani dalilinta ba amma ita wanda ta yanke kauna da al'ada da wanda ba ta al'ada dalili a kansu ya ce faƙari sanalla ala anna iddata istibra'i iha a kan cewar iddal istibra'inta shahar wata ne mesa ya ce bi annan shahara wa ƙima maƙamar haida fi haƙi mantahid domin wata shi ne aka tseda matsayin al'ada ga wanda take tun da su ma ba sa yi su ma aka ajiye musu kenan haƙin wanda ma take al'ada wata ɗaya ka ba kenan ita wanda da bata fara ba da wanda ta yanke ƙauna ai babu aula tunda mai al'ada ma an bata wata ɗaya wanda wata yi kuma da an bata wata ɗaya kaga abu ne mai sauƙi da yawa to shine sa sai kuma yake cewa وذهب بعض أهل العلم wasu malamai sun tafi ila anna haka ne ko? ala anna iddata istibra'iha asharata ashurin ake salasa ashurin wata uku kenan wata ba zuwa ilmi la anna iddata istibra'iha salasa ashurin wasu malamai suka ce a wata uku za ta yi kenan iddata ta yi wata uku لأن الحمل لا يتبين في أقل من هذه المدة suka ce domin ciki baya tabbata kasa da wata uku mafi yawa a wata uku ake gane inda ba awon likita ba sai suka ce kenan kwa ta yi hakan da shi yafi saboda kala a samu matsala amma manir tafi a haiduha amma wanda ita al'ada ce ta ɗauke da suka ce wata goma ko فاستدل على ان على ان اد استبراء ها 10 اشهر suka ce idda istibra'in ta wata goma bi anna galibal hadith tis'ata ashhur don mafi yawa mafi linjayen al'ada yace wata tara kenan mafi yawa wace in ta yi ciki wanda zai tseda mata al'ada wata tara wa yazadu alaihi shahr in a ƙara wata guda ya zama goma makanin haida kan bacci wata halata ƙarshe kenan yanzu wannan tara da aka yi na ɗaukewa shakku ne ɗaya kuma shi ne istibra'in nata fatakunu iddatu istibra'iha asharatu ashur ya zama idda na istibra'in ta wata goma to sai a ƙarshe ma da yace cewa wal aqrab amma zan ci mafi linjaye kusa anna man alimat bara'ata rahimiha duk matar da ta san da cewa tabbas ba ta da ciki me yasa ta sani bi yaqinin wani abu na gare ta ne yaqin ta ce tabbas ta tabbata ba ta da ciki to in haka ne la yajibu istibra'u ba ni istibra'an ta bai wajen ba kenan matar da ta tabbata da cewa eh lalle ba ta da ciki shi ko ya za ta tabbata da shi nan yace misali kalbikir kamar a ce budurwa ce wanda ba a gusar da budurcinta ba kaga kenan ta tabbata da cewa ita ba ta da ciki yawwa tana bai yiwuwa ta samu ciki haka nan yace saboda aka ne ta ko yawwa lima sabata an ibn umar radiyallahu anhuma saboda abin da tabbata wala dan umar annahu qala idza kanat al amatu azara yace idan baiwar har yanzu na a zaman budurwarta lam yasbur yace bai kai ibrahim to me za a yi ibrahim wa yuqasu alaiha yace to za a yi kiyasi da ita wannan budurwar man yashbahuwa wanda yake kama da ita kal'amatin lati ba a ta hamura kamar baiwa ce wanda mace ta saida ta yau mace ta saida ta tana kwanta da babu wannan kenan tun da baiwa ce mace ta tsayanta ta ko ta saida ta mace ce ta saida ta ko ta ba wani ta misali a idan can a ta tana da ciki ko ba ta da ciki nan babu zancen istibra'i a kenan ba komi a nan kaga kenan ta yi kama da waccan tunda ita ma dai an tabbata tana na matsayinta ne wakal amatin lati tabara'aha sayyiduha ko kuma baiwa ce me ita wanda yake kwanta da ita yanzu ya tsere kwanta da ta ta yi isbra'i ba yau ba eh ce misali tun nan da shekara guda ma ni ta yi isbra'i a guri na kenan yanzu ba sai an yi wani isbra'i ba sabo sai kuma na gaba za ku ji na uzalika da muka wace wani yace wa yadkhulu fi man arafat bara'ata rahimiha yace yana shiga dai ga matar da ta tabbata cikin ta baya da komai ma'ana batar ciki ta hanyar yaƙini man azharat talilati dibbiya wanda ta je likita aka mata ɗaukar ni aka tabbata da cewar e ba ta da ciki al maqdu bi sihatiha wanda an yanke lalle babu shakku ɗaukan jini wannan da aka haka ita kusan ƙasashe diya da suka ci gaba in aka je laboratory in aka maka awo ɗaya nan in za ka je laboratory ɗari duka resulta ɗaya na ci mu ne a nan ake samun wannan tangarɗa abin zai baka mamaki sai ka je duk laboratorkin da ka je inda amsar nan ce akan wani abu da ya ce saboda kayan aiki na kirki da kuma wanda suka iya aiki ƙwararru shi yasa kai wani zai nuna maka cewar wanda saru da mu da suka zo gari mafi yawa duk abin da suka san za mu samu ci gaba ta kirki ba sa ƙoƙarin haka yanzu dai ba haka nasaru a ƙasashen mu suka zamana shekara da shekaru suna cin kuɗaɗen mu amma ba su yi ƙoƙarin babu wannan matsayi da za mu kai ƙwararru akan irin wannan aiki duk yadda za a yi ba a baka yadda za ka samu ka zama irin hakan nan ba in ba har ka zama haka to ba za su bar ka zo gaban ku ba sai a yi maza maza a rike ka a maka abin da baka so ba don ba ka karka abu wannan na biyu na biyu wannan kayayyakin aiki kai ne kana cin ribar mutum kamata duk wani abu da zai iya aiki da shi na na'urorin zamani na kirki ce kama shi amma ba za a baka ba sai dai in bakun laya ce ku yi bakin mutum zuwa can yanzu da ai duk wanda bashi laya in abu ya zahi na jikin shi horon shi kuma in aka ji ha'ilu a zabga mu kuɗi kuma a rubuce ki kuma gwamnati za ta biya kuma a cikin lissafin ku ake zagi wanda ya fi karfin ka biyan shi bashi akwai wahala a kayan ka bai dauka yau wanda kayan ka kullum a hannun shi kawai lissafi za a baka sauran canjin ka baka na mana aiki ka kawo mutum kaza mushi na miliyan kaza na miliyan kaza kenan har abada su abada suka so marayu ka ne marayu karkashin su in mutum ba shi da lahiya ba ku da za ku yi tun da nan ba bar kunya da za ku yi kuma hakilo hailo shi ma'anan yana nuna mu ma kanmu da lagwancin da rashin zajircewar mu akan aikin banza ana kashe muna kashe kuɗaɗe diya kamata a ce mu ma mun zama mazaje duk abin da muka san da cewar sai an ɗau mutum yanzu kusa in kun ga irin asarar da ake na hudda mutane kasashen wanda wallahi za ku zama ko kuɗin jirgi bai saba kullum ana ibakin mutane in kana so ka zayyana kullum in ka ce za ka mutane ana ta huta da su to kaga kwa abin da ya kamata a ce a mutum ɗari da za a yi baki a ce bai wuce ba an yi mutum ɗaya abu ya kai inda ya kai amma a ce kowa sai da aka hudda shi ai kaga akwai asarar kuɗi to saboda haka su in aka yi ɗaukan jini ɗaya kawai duk inda ka je rezulta ɗaya ce babu wani wuri za ka zo a baka rezulta saɓanin wani kuma duk inda ka taho kadai a cikin ɗan lokaci kaɗan za a baka rezultar ko me ke damunka wani lokaci wani bawan Allah ya yi ta fama a likitan na an rike shi ya fa kirga daga baya aka rike shi a yamin abubuwan da aka sha wahala kudin da ya kashe a yamin duka bai ba samu ba hali na wannan ba gano ma mai yake damun shi hali ma ya sarewa duniyar gaba daya yanzu lokacin muna karatu a na zuba kan sai na gaishe to na iya da hali nace tunda kana da hannun ce kawai ka biya kuɗi ka sai ko saudi an ka sai ce a can ma in za ka je ba wani wala ce kawai ce mai kawai shi kenan sai ya dawo kawai ya faso ne ya dawo ya hau jirgi ta yi ina koma ban wuce sati ba kawai ya gashi a roshi da ya zo shi ya taho ya taho mu nan ce to tunda muna karatu ya na gama shi da wani iya makka ina na ya zo wajen ya na gama da wani a makka sai suka ta yi da shi jidda ba ku san abin mamaki gaskiya an yi awa biyu raka awa biyu abin da ya ɗauko na kuɗi ya zo da shi da iya da hali sai ba wannan kaɗai ta kusan miliyan biyu banda kuɗin saudiya da ya canzo ya zo da su ya ɗauko dolar hailo duk gaba ɗaya wannan kuɗaɗen da ya zo abin da kashe bai kai shiga ɗari na likitar ba kawai kuɗin jirgi shi ne kaka kawai ana zuwa da suka je kawai da aka auna duk gaba ɗaya kuɗin aiki salasuniya kuɗin auna auna riyar ɗari uku riyar ɗari uku in tana tsada ne a jika sattin in canji yana tsada amma shi a lokacin da ya je bata wuce arba'in da biyar tun yanzu canji yana nan tsada duka kudin aikin wa da likita da gan doktorkin da da awon da aka mushi maganin da ya saya da wuce wani sha biyar kawai da ya zo da marice ba kawai bai taɓa shi lahiya ba magana da nake muku jiya ma ana ganin yana waje ba huta da gari ba game da shi kada ya shi kenan tun daga wani lokacin duk wani abin da aka hana shi ce da ya kowa ci shi kenan tun daga nan zuwa ganin to haka ake shan wani fama wani bawan Allah shi ma tun daga ya mai mashin lafiya suka tafi umara tun da ya je mashin lafiya wai a yami ma ya shi ta hawa ba san mai da ira mashi ko ka samu dariya tun daga ya zo shi iya wannan hamar da rashin labe ta yi likita ba sai da ana gobe sallah ta azumi da azumi da suka zo za su komo maka ni na jan ɗauko musu mota ba na ɗora suka taho da suka taho na taro su nan suna hoton da ke dama bakan mu ne muka zama muka shiga hoton muna tare da su ɗaki ɗaya mu kwanta nan cikin dare kawai ya huta daga hankalin shi ina barci ƙarfe biyu na dare zo tsaya kaina cake wani malam da yabo wai malam da yabo cake ta cika da likita kawai daga ya wuta daga hannun nasa na tada wanda muke tare da sunan suka yi wanka muka sa shi tasi akwai wata karamar likita ce ma a shahar 16 ana ce mata musashbar shifa muka taho da shi wannan likitan gashi yana rasa amma kuma amma ya wuce daga cikin abin da isa eh cikin da muka zo da muka gaya musu matsalar kan lokacin kuma an ce an ga wata da asuba na yi sallah kuma sallar idi mun zo lokacin da muka zo likita muka gaya musu matsalar shi ana kiran sallar asuba kawai suka ce muku ku ku ku yi sallar ina ganin suka ɗauko wata yar karamar sayarwa suka sa mushi muna dawowa ku zauna a mamaki wallahi masallaci muka je muka zo duka sayar ce a cikin mutum wuce mutum sha biyar ba sai ga mutunan kan ras ya tashi ya hudu sai ke tambaya ta an yi sallar isha sallar isha na shi mutum har mai asuba ce muka yanzu amma ya kuma ras shi bai masan duk abin da ake yake ta wannan sallar isha shi kanin shi ya alwala ya zo ya sallah suka ce mana mu dakata a hudu mu rizilta duka ba a wuce ba awa iske ma an yi awa suka ce mu zama musa muka shi dukkan likitar wannan kasan ta gaba ɗaya laboratoire ne da muka shigo kasa duk gaba ɗaya injina ne a kasa babu komi sai na'urori a kasa kakkan kasan a rare yake kamar wani masallaci da muke ciki dukkan kasan a rare yake kawai laboratoire ce ko aka bai kawai takarra ko kun san me same shi ba sani ba aka yi ta hawa wallahi ci goyi da shi kawai suka rubuta mashi magani da mana cewa baka ce bai taɓa yi rashin lahiya to wanda muka raka shi muka je da shi wata nan zai wuce daga nan ya zo daga marsh sai ya ce wani ka zauna ku ya ce ni ba ba wata rashin lafiya take damu na ba nan ya ce na ake ta ina zuwa umara ya ce wannan daga kama ya rashin ta ya ce aliyar ne ba ka zo aka awo na ni na ce to matsalar mu nan kayan aikin ne ba na kirki ba ko babu kayan aiki da yawa eh kamata a ce duk wata na'urar da ake bukata a kowane gari babba akwai ta yanzu sai a ce maka babu na'ura kaza sai an je maradi kuma babban abun baki ciki sai a ce maka babu sai ka je clinic ya za a yi kuma gwamnati ba ya kuma ce clinic clinic talaka ce ba talaka ne wani zai yi ta ko ba ka bane wannan gwamnati gwamnati ana ja da ita kasashen da kuke ga ana zuwa clinic su saboda kai baka da yancin ka je ta gwamnati ne dole ka je clinic kamar su misali ka je Tunisia ka je ta gwamnati sai kai ba dan kasa bane dole ka je ka clinic to clinic da mu asalin su mabiya saboda irin wa'annan ne ba don mabiya ya kasa in kasa ta gwamnati ta yi ta yi komi manyan ma'aikatan suna ci shi yasa kenan anan in dai har aka san gurin da ake ɗaukan a auna ba su suka yi kuskure ba to in mace ta ce ba ta da ciki kaɗai sai a yarda kaɗai ba ta yi tsibirai ba wanda sai ta sai amfani da ita sai ke cewa an na gairu hamil fahiya la yajibu istibra'u wato wannan bai waje ba a yi istibra'inta to ina ga anan za mu zai shi
yanzu kamar ma ina tambaya kamar ita yarinya ba mai yawa yawa sai mutum ya danta iya koya sai ta da kanin shi a in dai bata an saba ta zama ta zama ɗan dole yayin sibirai ne nake kamar wata nan wata ɗaya wata ɗaya wata ta ɓaiwa wata ne za ta yi eh wata ta bayu shi sibirai wata ɗaya ne wata ɗaya ne kawai shi ba idda bai na saki wata ɗaya kawai za ta inda wata ɗaya ne kawai za ta yi ta bismillah ma da ɗanta ba na akwai nizan ba wajen ka na yawuwa gane babu ciki yawuwa eh shi eh ana iya gane in mace ba al'ada kenan akwai na abu wa mislu ra'a al-yaqiniyya shine muka tsara na ina ji eh haka ne ko da bisu an ga gani bayan ba da ya gani na
Yeah. البيانية ينسب تنصب إليه لأنها مثلها من حيث الإدراك بحس الباطل وقول الله تعالى إني أراني أعصر خمرا فالمفعول الأول ضياء التحري والمفعول الثاني يريد أعصر خمرا وإن كانت رآب صريعة أي بمعنى أبصر رآب بعينه وهي متأدية إلى مفعول به واحد مثل رأيت الحارس واقفا أمام البيت لما هو رسم الوجه الحارس حارس منصوبة وعلامة نصبها الفتحة وليس مفعولا ثانيا لأن الرؤيا بصرية مثل قول الله ah ya yi wannan ko shi wannan sabon misali ne to yace to akwai harkar inda dai fi'ili yake ta'adda zuwa ga harafi eh, wannan maf'uli guda biyu yace mislu ra'a al-yaqiniya ra'a ta tabbas kenan ba ta eh, ba ta abin nan gani ba kadai wato shakku ba allazi tufidu al-yaqin wanda take ba da fa'idar tabbas yace to wanda muka yi bayanin ta a baya yace to misalin ta ra'a al-hulumiyya in ra'a ta mulki ce ita ma ana gama ta da yaqiniya allati masdaruha ar-ru'ya wanda inda take hutawa daga mulki ne al-manamiyya wanda aka gani a cikin barci to saboda ta zo a cikin alqur'ani haka ta zo ita ma da bugon biyu sanda ai mulkin ba kowa bane nashi yake zama irin na kowa ai shi yasa aka gama ta da wancan akwai mulkin annabawa a ciki shi kuma tabbas ne kenan kaga ba ka ce ba duk gaba ɗaya zaka mata bugo da fayya tanzimu mafa'ulaini yace tana eh, eh, yin wasali sama ga maf'uli gu- guda biyu li'annaha misluha min haythu idrak domin irin ta ce wajen idraki bil hisn na abu zahiri amma zahirin boyayye mislu qaulillahi kamar da Allah ya ce inni arani asiru khamra kaga biyu aka maf'uli biyu aka taba nan na farko da ce wal maf'ul al awwal ya'ul mutakallim ce inni araniya din arani din nan shine wannan shine maf'uli na farko kenan araniya din nan da yace na farko kenan yake cewa wal mawqulu sani jumlatu asiru khamra asiru khamra jumlar gaba ɗayanta ita ce maf'uli na biyu yace asiru khamra yace to kaga wannan dan yaqiniya ce bi ma'anar yaqini kenan fa in kana ra'a basariya in gwata ido ce ai bi ma'ana absar ta gagani shi naga abu wa ra'a bi aini ya gani da idon shi wa hiya muta'addiya ila maf'ulin bi wahid ɗaya take taba misal kamar da zaka ce ra'aytul harisa ai kaga da idon ka ce kace na ga mai gadi da ina gan shi da ido ra'aytul harisa waqifan amama wani yaga waqifan zai tsammani maf'ul ba maf'ul bane amama al-bidun hali ne yace al harisa maf'ul bi waqifan hal kaga wannan hali ne mansub kenan ba ba maf'ul bane da biyu sai an yi takan zana wa alamatu nasibi alfata wa laysa maf'ulan thani ba maf'ul li anna ru'ya basariyya domin ganin na idon ne to
مثل قول الله تعالى فإن علمتم فإن مؤمنات فلا تجدون لهم لا تسألون لهم ولا تسألون لهم علمتم أن نحتاج الماضي مبني على السكون لاتصال بداية فعل أي أنتم والضمير هن في محل رسم مفعول به أول وقراءة مفعول به ثاني منصوب على أول اسم سفر لأن الجمع يستقيم وأن الإنسان to yayi yace wa misru qaulillahi ta'ala kamar da Allah ke cewa fa in alimtumuhunna mu'minatin ka gan shi ko fa la tadrun al kufar yace alimtumuhunna fi'l madi mabni ala sukun litisari bi ta'il fa'il antum wa damir hunna da yace hunna fi mahalli nasab shine maf'ul bi awwal alimtumuhunna da sanin da kudin kaga fi'lun wa fa'ilun su wanda aka sani shine na maf'uli na farko sai ke cewa fi'il madi mabnin ala sukun litisali bi ta'il fa'il ay antum wadda min da yace hunna fi ma lazima maf'ulun bihi awwal shine maf'ulun da farko da yace mu'minatin maf'ulun bihi sani mansub wa alamatu nasbi al kasra shine kasra saboda mai li'anna wajen muannas zami na mata lawan shi da wasali kasa ake mishi shi yasa ake alhamdulillah lillahi khalaqa samawati sai yace ga mai wal arda dole a ce samawati ba a ce ba kaga da ai samawata za ce to dai dake gani na mata ce samawati to je kamala مثل قول الشاعر فمن كان متلسم بأحد yeah.
أداة ولو جمعان من كان عالما yeah.
واحد بنفسها أو بياء يتبع عليكم شيئا
to ya yace wa misal qawli shayar kamar wani mai waka da ke cewa alimtuka mannanan falasu bi aminin nadaka walau yake ce aminin daga bace walau zam'ana garsan ariyan yake cewa anan kafin mun zo ga baitin daga baya muna yin zo ga baitin azlamin yake cewa alimtuka alkafu din yace almuttasil bil fi'l yace alimtuka maf'ul bi awwal shine maf'uli na farko da yace mannanan shi kuma mafulun bihi sani mansubu alamatu nasbihi alfata ungane ko eh fata banajidu anna alima bi ma'ana itaqada alima anan me yasa aka ce ta wa mafuli bi saboda ma'ana itaqada wannan ko satin da ya wuce mun yi bayani idan ta zamanto bi ma'ana itaqada to haka za a dauke ta kuma aqida su ta haka kenan shi yasa muka fasarta wancan aya da haka dan ma'ana ta wuce a fili yake cewa ita kana yake cewa lamma nasabat maf'ulai da muka ta yi maf'uli bi ma wasali ta wa maf'uli bi wasali sai muka san da cewa eh lalle ta yi itikadi ce amma idan ka bi ma'ana arafa amma inda ma'ana na sani ne kawai babu ma yi itikada kana muta'addiya ila maf'ulin bi wahid ta yi maf'uli ɗaya kadai mislumi alimtu al-amra kaga alimtu bi in mafa'ilu al-amra maf'ulun bi shikenan ya tsaya daga nan ai arabtu na san shi wa in kanu bi ma'ana in ko ta zo bi ma'ana sha'ara wa hata wa adraka ta'addu ila fu ijma ba fu da dai dai bi nafsiha aw bil ya ko ta ayi ta'adda da da bil ba ko ta da da ba ko ko da kanta nahu alimtu shay kaga nan da kanta aw bi shay kaga nan kuma da da ba to anan kaga duka wannan inda take don duka hega ta yi ta'adda ne zuwa ga bu'uli biyu da muke magana wannan da yake ma'anar ita kana ne shi yasa kaga anan wannan baitin na wani mawaki ne ina ga tun jahiliya sai ke cewa wai ma'anar shi alimtuka mannanan yace na san ka mai gori ne kai kenan na a raina dama na kulla na san kai mai gori ne falassu bi amini yace dan haka banna gurin wani abu a wajenka yake cewa nadaka banna burin wani kyautar ka shine nadaka yace walau zam'an koda ina ishi ruwa banna neman a gurin ka kamar ruwa in sha garsan koda ina yunwa ina jin yunwa ba zan nemi komai a gare ka ariyan koda ban da riga ba zan ce maka bani to ina ga Allah zamu da insha Allah subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum دي انا قلت ابو قبر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك السلام عليكم